بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammanci na litinin ta uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyar a surat yusuf za mu tashi darasi na shida aya ta hamsin da hudu a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gannan albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu je sunalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أليم قال اجعلني على قال اجعلني على قبائل الأرض
bayan bismillah mala yake ya kula da ala ikhbaran an malik hina ta haqqaqa bara'atu yusuf cewa Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da wannan sarkin lokacin da ya tabbatar da kubutar annabi yusuf alaihi salatu wassalam wa nazaha fi ardihi mimma nusiba ilayhi da sarki mutuncinsa dangane da abin da aka jingina ma na kaji kala sun ce iduni bihi astasli su da nafsi shi ne Allah yake wa qala al malik shi sarki ne yake iduni bihi kulumun bi astasli su da nafsi mai dan ne da fada ka shi ne ya da alun bin khassati wa ahli mashura idan ya ji cikin yan ne kuma cikin masu ba da shawara shi ne ba da yawa cikin masu cewa sakata salatan wala naka wahida ya yi shiru sau uku ya yi magana ɗaya dama aka tsara ƙa'idar da muke ce bai biya magana ba kamar yadda muka faɗa a baya kun ga ita ma da tana ta surutu amma tana jin da muke ce ina kuka ga an ce annabi Yusuf ya ce kaza lokacin da aka zo guri na farko da yi shiru da aka zo a wato jefa shi a rijiya yana da bakin da zai magana ba amma yi shiru yana kallo ɗan uwansa suna kulla abubuwa suna kallon su yana kallon su ba kurma ba ba makaho ba amma ya mutu shiru sai ke sannan aka zo tunikin sa a gabansa bayan an tsinto shi a rijiya ya kuma yi shiru sannan abu na uku aka zo matan nan kuruku ita ce da laifi amma ta kuma yi malƙaji ya ƙare mata shiru har yanzu bai ce ƙala ba to magana da zai yi ta zarto magana ce mai tsada mai amfani kuma to ga magana da zai yi yana tashi yin magana a kara karo na uku ya yi shiru uku zai magana daya to yana yin magana a tsarin su da nafi ana kawo shi gaban sarki yake ku bari yin gwada shi da kaina in aji ji cikin yan ne falan ma kan nan mu yana yin yana sarki na magana da shi yake innaka lana yake innaka yawma ladaina lallan yau kai a wajen mu majinin ne matsayi ne aminu kuma a mutunci shi ya fara gaya ba wannan da gaiwu ka zama cikin wato masu ba da shawara na musamman manyan kwamishinoni na kala a nan yanzu yana jin wannan to yanzu zai magana tun da aka fara aiki da tsin zai kula su ba amma yanzu zai magana tun da ko da kun yadda bai da laifi sai kalli yanayin kasar da yadda abubuwa ce wasu malamai ce a lokacin mijin matar ya mutu wannan babban sarki ne na gaba daya da ake kira wato wani rayyan ibn wani shi ne yanzu zai yi magana da shi sai ce to abin da nake so in ji an yi alaƙa za'il al-ardi ka sanya ni zama ni minista ko kuma wanda yake kula da harkokin shige da fitina abinci kwamishinan noma za ka dora ni in zama ministan da yake kula da harkokin abinci na gaba daya to inni hafizun saboda ni hafizun mai amana ne aminu sannan kuma amintacce ne an gane ko in yi azizu na ali ni ne amana ne kuma alimun masani ina da ilimin abu shi ne ba da yake cewa jami'in inda yake za a dora mutum mukami idan sai ya karanta abun sannan yana da amana duk yadda mutum ya kai ya karanta abun bai da amana to kar ku dora shi to shi ne ma da yake biya mana nan innaka yawma ladaina makilun amin ayi laka inda da kalbar inda za makanatin wa amana mun ta gwada ka mun ga kai mutum ne ke matsayi kuma da amana sai annabi Yusuf ya ce ya ni ala hazai da lafi ni hafizun ali to inda na guda cewa kai wa kanka tuwar kanani ko ma'aikata ka je da aka ce kai ne mai kula da kaza ka ya ranka da shi gaskiya nan ba zai ba da dai kaza ne inda ana so kai din gaji bangare da rawan da gojewa nan ga wanda yake da gojewa bangaren ku nemo wani kusan amma bangare kaza ne ba dai ba ba zai ba wata malama aka ɗauke ta makaranta sai aka ba ta ingilishi za ta koyi ta ce musu ni ba ba ingilishi na karanta ba aka ce ba kuma ya zaki ya ta ce na fa gaya muku ga abin da na karanta aka yi aka yi ta ce to shi kenan saboda haka za ka tashi kawo laifin fulani da su ba bayan da suka zo instructor suka zo duba ta kawo littafinta ta yi laifin fulani malamin mu ya kalla ya kuma kallo shi sarda ya kalla ya kuma kallo ya ce malama wai wannan mai shiga rubuta ne aka ce abin da ka gani shi na rubuta to wani irin ne lesson plan da yanka ba ta yin duk gaba ɗaya ba presenter ba presenter ba doctor ba waye ta ce din na fadi su gaba ɗaya a ciki ka za ka zai ubala ta ce a ta ce na biya musu cewa tun da aka kawo na ce ban kiya ba aka ce yanzu yanzu da yara haka ba ake yi kawai za a ce a kawai gari kawai to yi ba a ganin dindi to a ta makamai da kuke gani na siyasa kawai akwai wani tunanci saboda ka ba da gudunmuwa ba a janyo ka a sata ba to yi za ba ma ganin dindi a ɗauko ministan noma a tsora ka gani shi kansa bai taɓa noma ba sai lokacin da aka jami idan ministan tsaro ne za a je a kawo shi bai san komai a harka ba wai yanzu ake so yi bayan da aka ga mutane akan ku zai koya dole sai an gama kake garabin gari sannan zai zo wani ya gaya wa ba haka ake ba kaza za a yi har su zo su ce mutane wayo ka ga mutum ya sako kayan sojoji ko na yan sanda kamar gaske ba abin ko dai da bindiga da tsiya ba to illar da muke samu kenan da yawa mu ɗaya da cikin illolin da siyasa sai mana shi kawai alfarma idan ka ba da gudunmawa kai ma sai an biya ka kuma da ma haka siyasa ce cewa kawai ne me ne kai to me za a ba shi ne illar da muke fama da shi za ku ga har yanzu kasashen mu musamman na arewa muna ta komawa baya idan suka ga dama wayannan shugabannin sai dauko sai dauko na bangaren abin da ya shafi tsaro sai ce ba arewa kuke ta kuka ba cewa ana ta kashe mutane sai dauko wanda bai san haka ba sai dora shi a kai ku ta kuka a cikin naku yana kai naku na kuma bai iya ba to duk wayannan matsalolin su muke fama da su kariya kamar yadda ake faɗa idan mutum ya zo gaba da ya ce yanzu misali kamar daga Kano idan aka zo aka ce daga bangaren Kano ana nema mu ba da mutum biyu to sai aka mai yiwuwa wa kamar sami za ka ba mu in ya fara sai a nemo wanda ya kwari a bangaren a baya ba wani mutum yana siyasa ko baye a kowace fati ya ɗauko shi domin a kare mutanen jihar da bangaren gaba ɗaya amma ba shi yake yi ba kuma saboda ba mu san kan ba shi kenan wanda aka janyo aka je aka ba a kai man murna masu kai man jogo jogo na kaji suna yi masu ba shi riguna a kadar ana yi shi za ba ku zo ku sai kala ba duk ɓarnar da zai domin ya ba ku wani abu to shi za ku ce ta kallon abubuwan da in mutum yana jijiyar cikin gida jihohin da cikin gida in ne damuwa ne dole gwagwararsa ta ƙaru kullum za ku cikin damuwa kake saboda matsaloli ne ake cikin su zindin su kuma suna ganin kamar sun ba ku mukami ba abin da za yi da kuma magana za a ce an ba da wani da wani da wani kuma tare sun tsaya ba tara to ka'ida wanda zai karɓo mukami annabi alaihi salatu wassalam cewa yi wanda ne mu mukami da kansa Allah ne bai da kansa amma idan dora ta aka yi to ka tabbatar da cewa na farko Allah zai taimake ka akan kana abu da ka san ka san cewa inda aka dora ka din ka hakuri a gurin kada ya da ba rufa rufa in dai baka kore baka ga musu sai baka iya ba wannan bangaren ba bangaren ka bane shine ka'ida annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da mutum ya shugabanci mutane shugabancin mutane kawai gwara a kan gurin da surayya take inda tauraro yake na sama a sako ya faɗo saboda bala'in da ka ɗauko kanka to matsalolin da muke ciki kenan yanzu ba wannan ne matsalar ba ba wannan ne matsalar ba illan shi ne yanzu da wasu ke so su bar mata abin da ya zafi wasu malamai da wasu ke so su bar masu kawai dan yanzu muna zuwa mai karatu a nan a ja aya fasara sai kawai wasu yan kallon bidiyo ya kamata ka fito kansila a shi kansila hawa biro a yi wa yana abubuwa an gaya ma jan aya a fasara ne saboda haka ka fahimci ne ka ba cikinka abin da za ka iya abin da kake da capability a kai wanda ba za ka iya ba karka shiga kan wani ya burma ka abubuwa biyu ake bukata ilimin abin da amana dan na ga aya da hadisi yanzu na san da yau manubar siyasa yawa saboda haka sai an duba wayannan abubuwa in ba ka dace da su ba kan wanda ya burma ka a kyale ka inda kake da matsayi kake da martaba da mutunci ka dora a kai domin shi wanda yake karantarwa ta addini wannan kujerar ta gaba ta da cewa sannan kuma kowa na kai za ka za ka iya gaya ko abin da kake amma daga lokacin da ka ja yanzu ka bangare kake fashi kaza kake wanda bai isa waje zage ka kwarai kuwa bai isa ba yanzu ka ga wannan teburin wannan teburin da kai na kan suna ba a wajen akwai su amma a gurin Allah ya fulin shugaban kasa to a wannan lokacin kana da dama duk abin da Allah yake ka faɗa amma idan ka bari ka dora ba wannan rigar ta su to kana da iya ga wallahi akwai abubuwan da in ka faɗi su kai abubuwan wata abubuwan ma rubuta ma za a je an yadda ka faɗa za ka faɗa ko shugaban kasa yanzu akwai abubuwan da da duk din da yake wato rubuta ba za a ce kaza da kaza da kaza za ka so da haka ya kamata mu kiyaye mu lura da kyau cewa wayannan abubuwan ka'ida ilimi da amana su ne tushen kowane irin aiki a za a likitanci yanzu ana ta faɗa a wasu karatuttuka wanda ake nuna idan da za ka sami ga arni ga musulmi dukkan su kowanne ya kware kuma yana da amana to musulmi ne a haku amma sai zan zo ga arne mai amana da ilimi shi kuma ga musulmi ga mai ilimi ba amana to mu arne za ka ba in ba ka wani take ta ga arne mai amana da ilimi ga musulmi mai amana ba ilimin yanzu dan na zuwa kawai in fassara aya a nan sai wani obreni dan sai ya ko ka dawo abin da ilimi ba abu to da haka ne ilimi da amana shi za ka bawa shi ke nan sai ka ta hazo yanzu riba ba masu ba ne ka kawo dan kawai da lafiya a rubuta ba dan na ji aya na fassara sai in rubuta ba magani ba har ka ta ba to wannan ka'idar abin da ya sa annabi Yusuf ya faɗi wannan saboda ya san ya cika wannan kwalitin din cewa inni hadizul alim ni ina da amana kuma na san abu a kun ga cewa ba ya ga mu duk abin da ya faru dangane da abin da ya faru na mafarkin da suke a kan abin da zai faru inda da fassara mafarki za ku gane cewa kwararre ne a kan hakan noma to tun daga nan ya nuna wannan shi ne wato in yi hadisin ali lallai ni ne amana ne alimu kuma masani sai Allah ya ce وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Allah ya ce wa kazalika makkanna li Yusuf fil ardi kamar haka ne saboda abubuwan da Annabi Yusuf ya rika yi na wajinta kamar haka ne Allah ya ce makkanna li Yusuf fil ardi muka tabbatar da muka tabbatar da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a ban kasa ya tabawwa minha haythu yasha ga jin yana zama yanzu a inda ya ga dama in ya ga dama ya gida a Lagos in ya ga dama ya Abuja da kuma an tare shi a kurkuku kuma yake yanzu Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya waje ya cikin kasa duk inda yake so shine yake ba wa mina haihu ya ta duk inda yake dama ai kai ba ya ya shawo kamar da imamu wato zai bi da Allah ne yake faɗa yadda izu min amal jila haihu ya shawo in ji idan da zai gudu da yin sabari ba da ziki wal hamdu wal wal isa bayan kuncin da yake gada da tsarin da aka yi da kuma wato bauta da aka saki yayin alhali ba bawa bane shine kai da sha ya tabawu na haihu ja nusibu bi rahmatina man naja Allah yake muna sadar da rahmu mu ga wanda muka ga dama muke so wala ne bi wa ajran muhsinin ku sani cewa ba ma dozarta ladan waɗanda suka kyautata domin Allah ya ga mana insanin nan cewa a gurare daban-daban ya yi izali wal ajrul akhirah fi khairin lil ladina amanu amma ku sani ladan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna suna kiyaye dokokin Allah ayyu khudru ta'ala anna madda qarahu Allahu li nabiyyi Yusuf alaihi salam Allah yana ba mu labarin cewa abin da ya koyo wa ya tana dawo annabi Yusuf alaihi salam fi darin da aka da lahira a azamu wa afkaru ajal shi yafi girma yafi yawa kuma yafi bangaye مما قوله من التصرف والنفوذ في الدنيا كما قال تعالى في حق سليمان كما يدعى الله يجي أنه سليمان هذا أداؤنا فمن أو أنفس بغير حساب كان فيما هذا الله يمول نبيوه cewa kai kai ka ba da wata kyauta wata kuma ka rike ba tare da an dinka ba ba wani na wani da na zurba wa husna ma sai Allah yake ولقد جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما تمهلهم بجنازهم قال ائتوني بأخ لهم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين malamai suna cewa bayan nan wani episode din da za mu shige yanzu kuma Allah maɗaukacin sarki ya jarrabu garuruwa gaba ɗaya da fari yanzu an tsora annabi Yusuf alaihi salatu wasalam a matsayin ministan noma saboda haka sai zanto in kun tuna ya ba da shawara a baya cewa za su yi noma shekara bakwai abin da suka samu na noma gaba ɗaya su koyi shi su rage a cikin zangamiyarsa kawai abin da za su jira shi ne abin da za su ci sannan shekarar da za ta biyo bayan ta guda bakwai ta takwas zuwa ta sha hudu ita kuma a cikin ana da ɗauko abincin da aka ajiye tsawon shekara bakwai saboda haka to yanzu duka ba ɗaya garuruwa an shige da ne na cewa babu babu abinci an samu labari inda ce abinci kaɗai inda ce da abinci kaɗai garin Misra ne kawai to shi ne malami to annan sababan da ji aka zama yan uwan Yusuf biladi Misra to abin da ya janyo yan uwa annabi Yusuf suka tawo garin Misra shi ne annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ma ba shirin da zara ta Misra yayin da ya sani wato ministan Misra wa wadatu sab'a sinin al-muqtaba bayan wannan shekarar ta da aka musu jarrabawa ta abinci ta ta shuɗi da sai shekara ta fari kuma ta biyo baya bayan nan wasala ila bilad baladi kana'an wani yallaki jiha ya aku yunwa ta kai har garin kana'ana a nan kuma annabi ya aku a filasti domin yunwa ta kai har jan har filastina inda annabi ya aku nan kuma annabi yusuf ya baro saboda haka yi ba ta mamaye gari ba abinci ko ina wa hina yanzu ni da da Yusuf alaihi salam lillahi bi gulati wa jama'a ahsan jam'i to dai zanto loko da sako gaba daya ana tattarowa kowa ya kawo da dan kudin da ya kawo garin Misra siyan abinci dan nan suke da shi suna da abinci ne yawa wanda za su ci iya su kuma su iya siyo wa makota to ana wannan yanayi ne kuma sai ga wato annabi Yusuf ya tattara ya'yan da ya ce ku tafi kuma tsarin da annabi Yusuf ya yi shi ne ko daga wani gari ka zo ko daga bangon duniya kake idan ka zo ka bada kudin abinci ba za a siyar ma da mota guda ba iya mangana guda tara kuma ka kaɗai za a siyar ma in ya ɗauka goma to ni yayin da kowa yana da a wato dan tashi a baki wato mangala ɗaya in ya ɗauka ɗari kowane ɗaya za a iya ba siyar mata da mangala ɗaya amma mutum ba zai zo shi kaɗai ya je buhu goma ba ba yadda ba domin kowa ya samu to abin da annabi Yusuf ya yi kenan sai annabi Yaqub ya tattara ƴaƴansa su goma sai ya rike guda ɗaya waye Zuliyami da ɗan uwa annabi Yusuf domin ya fi shi yarinta sai ya kai ka zauna su je domin a yanzu wannan ciwon abin da aka yi bari yana damunsa sai da su je aka ba su kuɗi su je su biyo abin da an yi tsara tun daga kanana dan tilasti to sai Allah yake gaya mana yanzu waja a yi kawai Yusuf sai ga ɗan uwa na Yusuf kuma yadda annabi Yusuf ya ya tsaya a wajen yana tsaye gurin abincin ba wai a rubutu a ra'ayi da yan siyasa ba yana gurin duk wanda suka zo zai kalle ka a duba ka tantance shi a baka ka wuce yana gurin ba irin masu mutawa mu bane ta siyasa da mutum zai koma ya kwanta kawai ya tsoro su a ta bada yana a daga mutum daya da buhu goma shi kadai wani kuma yana nan ko sai ya samu to yana ne a gurin kowa zai kalle shi ya bada ya bada abubuwan a baka ana haka sai ga yan uwansa waje a yi kuwa yusuf sai ga yan uwan annabi yusuf ba dan zuwa ne suka shigo gurin sa ba araba suna shigowa sai gane wa'annan yan uwa ne wa hum lahu munkirun su kuma ba su gane cewa domin ya girma wajen shekara ashirin da biyar ake magana rabon su ne shi ya girma kuma bayan wannan magani zan sarauta a cikin sa ga kaya abubuwa na a wato alfanu duka su ba su gane shi ba walan ma da hazahum bayan sun shigo ya yadda za a ba su abinci lan ma da hazahum yayin da ya tare da ya tare da bijahadi ya tare da musu abincin su kare shi da za su tafi ko an ba shi wangala ɗaya su je shi dan da suka zo sai da su in tuni da akin lakum min azikum ku zo min da dan uwanku daga bangaren mahaifinku to ya aka yi wannan tambayar ai da yakan su ne duka sai ba da musu tambayoyi bayan Allah ko kuma ba ko kuma ba shi ne abin da yake yi ya daga ku ko haka saboda suna kama da juna sai fara yin tambaya sai kawai suka fara yayi tun da kin ga an zuba yi kace a asali ai mu mutanen gari kaza ne tambaya yi musu ai mu mutanen gari kaza ne mun zo daga nan ne asali ba ma ikun mu ba annabi Allah ya aiko shi kaga sun faɗi wata lamba da dole ya ƙara mai da hankali alhali da ma ya gane asali mu goma sha biyu ne a gurin ma'aikun mu ɗaya da gaske a mun fita ya garin karambanin da yi kura ta ce yanzu ya bata shi ake gaya wannan kuma saboda haka sannan kuma yanzu akwai wani kanin bukarami saboda kankancinsa abin da ma'aikun mu yake yi na kiwon rabuwa da wato wannan tsayin da ya riga ya fada shi ne yake shi ya zauna ba sai ya dawo ba suka kwashe labarin da kansu suka gaya ba to annabi Yusuf yana jin wannan cewa dan uwansa Bunyani ne yana nan to bayan an gama zuwa masa abinci tsaf sai ya ce to abin da za ku yi idan kuna son abincin za ku dawo lallai ba zan ba ku ba sai kun zo ku duka duka ya to yanzu ya bani jari cewa jari in ba ku abincin kuka dawo wannan ya tsare to ku dawo ne shi wannan dan uwan naku kun ga idan kuka zo da shi shi ma ai abincin su ne da su domin daga bangala goma zai koma bangala goma sha ɗaya domin shi ma za a ba shi tasa to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa nan waje a yi kawai Yusuf sai yan uwa annabi Yusuf suka zo fa da ka zuwa ne suka shiga gurin sa fa araba mutuna shiga ya gane su wa hum lahu munkiruna alhadi su su gane su ba walan ma da hada wa da hada ya yi da ita da dai musu abincin su kana ne in iduni da akan lakum min asiri wannan dan uwan na ku da kuka bani labarin yana gurin mahaifinku ku zo mini alaƙar wani shi ba ku gani a ni ni ofin kai da ina cika mudu in na tashi yin awo ina cika mudu wa ana khairul munzili kuma ni ne mafi alkhairin masu bada masauki da kuka zo kun ga irin masaukin da na ba ku ai na ba ku masauki ne kyau fa in lam ta asuni bihi amma da ila in ba ku zo da shi ba kuka dawo ba la kai da lakum to ba za a ba ku abinci ba wala kai da lakum indi ba zan ba ku abinci ba wala kadara kuma kuma ba za ku kusanci ni ba ba za ku zo inda nake ba saboda haka sai dai ku san yadda za ku to yanzu ya ba ni da sai an sai Allah ya yi sai nan da nan suka ce kanu sai suka ce قالوا تنراود عنه أباه وإنا لفاعلون sanurawi ka ji kalmar sanurawi yu'anu wa abahu za mu lallaɓu su za mu lallaɓa mahaifin nasa a kansa sai an lallaɓa shi domin an san da wahala ya bayar wa inna la ba'in za mu aikata abin da kace za mu lallacin sa za mu yi sai Allah ya ce
وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيانه sai annabi Yusuf ya juya ya kalli yaransa yaran fada da yan fada masu aikin au da yake da su ija alu bi za'atu fi hali ku sanya ku dauki kudaden da suka bayar ko kowa kudin da ya bayar ku tawa a cikin mangalar domin malamin ka ce yana jin nauyin a ce yanzu shi ya karɓi kuɗin mahaifinsa wajen ba shi abincin da zai ci saboda haka sai yake duk abin musu da kuɗin shi ne a rubu kowa a sa a cikin mangalar sa a mayar masa kuɗin sa la'annahum ya'rifuna ha wata kila za su gane idan qalabu ila ahlihim wato idan suka koma zuwa ga iyalansu iyayensu da yan uwansu la'annahum yarji'un wata kila suna kallon wannan kuɗin sai la an manta wannan kuɗin a ciki ba ta kuɗin ba an manta bari mu sauri mu koma shi kuma da su da gayya ya sa kuɗin da gayya ya sa kuɗi don su dawo domin ya san suka je su daga kuɗin za su ɗauka mantuwa haka na kuma su dawo domin ba kuɗin da bai zama dole in suka je mahaifin ya hada ɗan uwansu su dawo ba to amma in da kuɗin za su yi ko don mu damar da kuɗin sa bari mu dawo domin ya san halin ƴan uwansa wajen cin amana ne ta cin kuɗi ba za su ba za su ba amma wato hasada da hikimar wannan za ta motsa za su iya domin kaga ai da kuɗi suke nema da zai suka karɓi kuɗin sai da annabi yanzu su je su amma ba wannan ce mana ba ba kawo kawai su a kawai da shi ma yanzu su ya dawo su yake kallo shi ya fi damu saboda haka da kawai to sai Allah ya ce فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكريم فأرسل معنا أخانا نفسا وإنا له لكاتبون Allah madaukakin sarki ya ce falan ma raja'u yayin da suka dawo ila abin zuwa ga mahaifinsu qalu sai suka ce ya abana ya abban mu ni amin nan kai saboda haka an hana a yi mana abu karo na biyu idan dai muka koma karo na biyu ya ce ba za a yi mana abu ba fa an kulma ana a rana in kana so a yi mana awo to sai ka aika mu tare da dan uwanmu sai an aika Bunyamin tare da mu nafsan mu je mu yi awon wa inna lahu lahafizun mun ma alƙawari za mu kiyaye za mu kula da shi ba abin da zai taɓa shi sai Allah ya ce قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أبيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال sai annabi Yakub ya ce hal amanukum alayhi kin kuna so in ƙara amince muku shi in ƙara amince muku a kansa ai ba yadda za a yi ko ma amanukum alayhi ba za ba yadda za a yi amince muku a kansa illa kama amintukum ala aqili min qabl in ba kamar yadda na amince muku akan dan uwansa ba tun da ta shine Yusuf ai hal antum sani'una bihi illa kama sana'atum bi aqihi min qabl ai ba abin da za ku yi da shi in ba irin abin da kuka yi wa dan uwan da tun da can ba shi ma dan uwan da tun cewa yayi wa cewa kuka yi arsilu ma ana gadan yadda awa yana abu wa inna lahu lahadid ai kun ba zo wannan kalmar goban za mu fita baka kyale mu baba mu fita tare da shi ya wata ya yi wasansa za mu kula shi amma da kuka tafi wacce kuka kura ta su ne saboda haka ina tsara ba ku wannan ma sakacin da kuka yi a wancan karan aka zo kura ta cinye shi kamar yadda kuka faɗa wannan sun ma za ku iya yin sakaci kuma za ki yi cinye to shi ne illa kama abincikum ala asihi min qabl sai kawai ya zo sallama tun da ana bukata abinci dole sai ce gashi nan ku je an gane ko wallahu khairul hadiza Allah madaukakin sarki shi ne mafi alkhairin masu ba da kulawa mai kiyayewa Allah ya sallama wa kawai zai kiyaye shi ba ku ba wa huwa arhamur rahimin domin shi ne mafi dukkan masu jin kai ai o da ramu kubara wa wa kubara mutiba yi wa zafi Allah zai ji dan wannan girman da ake garin da da raunin da nake da wa wa'adi wa waje wa wujudi bi waladi da irin yadda nake damuwa da rashin da rashin tsara wa duminan lahi an yaru da wa alayya kuma har yau ina fata Allah ya dawo min da tsara ya ga muka haka domin shi annabin Allah ne mafarkin da annabi Yusuf yayi har yanzu yana ransa ya san cewa ba yadda za Yusuf ya mutu sai Allah ya cika shi wa yajma asham bihi idan wa an rajin Allah ne zai kai mu zai cikan mu sai ce ولما كتبوا متاعهم وجدوا بضاعتهم مدت إليهم قالوا يا أبانا ما ندري هذه بضاعتنا مدت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ عطانا ونزداد كيل بعيد kaga irin na ذلك خير يسير irin dabarun nan ne mutum ya je ya dawo daga kasuwa in ya zo ko mata suna wannan a gida za ka an shigo ana shigowa sai a yi da kaya sai a nemi guri a zauna sai kawai a fara bayani ai yau kasuwar nan an cika an yi kaza ai ka ga yadda wannan kuɗin da ka bayar ma wallahi da ita an ciwo irin wannan bayanan ne kawai kuma an dawo yanzu an zauna ya kawo bayani baba ka ga da kyar muka zauna kuma ya ce an ce in muka tashi koma in dai ba mu koma da dan uwan ba wallahi ba za a ba za a ƙara au a kamfani mana awo ba sun gama wannan bayanin to sai kuma bayan an yi wannan za ce kai da Allah ni kuma leda nan mu gani sai a buɗe leda sai a ce ka gani ko ai ka gani a cikin irin wannan dabarun su su ma kawai yanzu sai aka buɗe sai aka fara buɗe kaya duk sun yi wancan bayanin yanzu sai aka fara buɗe mangala ana buɗewa walan ma fata hu mada'u suna buɗe kayayyakin su wanda dubi za a tafi rujjar ilai kawai sai kowa ya ga kudin sa yuza ta hum rujjar ilai qalu yadda sai ya abana ya kai abban mu ma na budu me muke nema ne hadi yuza ta na rujjar ilai na to ga kudin mu ma an dawo da shi wata malamin ta ce ma na budu ya abba mu ba za mu zalunci ba sun manta kudin su gashi nan sun sa mana a cikin nan sun manta shi garin aura mana kaya sun manta kudin sa hadi ku za su na da ilina ga kudin mutum dawo mana shi wala miru ahlana ga kayan abinci za mu miƙa wa iyalan mu kowa ya karba wani hamadu a kana ka ƙara ba mu dan uwan mu kawai mu tafi da shi za mu biya ni wala zadu kai da ba'i kaga za mu ƙara mangala akan wanda muke da ita da da mangala goma ce yanzu mangala sha ɗaya za a ba mu muka ne zalika kai ne ya ce wannan awon wannan shi ne awon wanda yake da sauki to yanzu sun gema yi wa annabi yaqub wannan bayani sai Allah ya ce قال لن أوتيه معكم حتى تؤتوني موثقا من المال لتأتونني به حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل قال أتى النبي يقول يتي لن أرسله معكم بعد أن تبع kyale shi in aika shi tare da ku ba hatta ta usuri ta mautika min Allah har sai kun urita alƙawari kun mun mun alƙawari tsakanin ku da Allah madaukakin sarki cewa da ta sunna ne ni za ku dawo ne sai kun rike alƙawari tsakanin ku da Allah wannan karin ba zan ba ku shi ba sai kun yi alƙawari tsakanin ku da Allah in na ba ku bunyami da za ku dawo ne illa an yi hada bikum sai dai idan an fi karfin ku an rinjaye ku ba ya kira ku kaga yanzu ma da za su kuma zuwa su fatar da bunyamuri ai ya kuma ba su rike domin a san ma cewa ai ina jin tsoron an yi aku da hudu ihu sai suka rike kalma to amma yanzu ba dan sun san cewa ba harka ce ta abinci wata ɗa'amu an fahimci a ko in suka je suka dama abinci haka za su zauna yauwa saboda haka da jiwa sai su rike ko da yake shi kun ya nuna basirki wato wato duk da yadda mahaifin da yake san sa ba su damu sosai akan soyayyar da yake wa annabi Yusuf ba sun fi damu da uwa damuwa da soyayyar Yusuf akan ta annabi ta ta Bunyani saboda haka sai annabi Yakub ya ce sai dai idan an fi karfin ku falamma atahu mawtiqahu yayin da suka bayi alkawarin na suka ce mun yi alkawari tsakanin mu da Allah za mu dawo da shi kala duk da haka dinki Allahu alama na kul waki kana Allahu sai suka ce ya baba Allah ne ne wato wato mun ji tantan lamarin shi ne wakili dangane da abin da muke fara an mun gaya ma gaskiya Allah yana sani in ma ba gaskiya muka gaya ma ba Allah yana sani sai Allah ya yi وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون annabi yusuf ya ce wa kana sai ya ce to ga wasiya ya da za a tafi da shi. sai ya ce ya bani da ya ku ya yana la ta da kululin babin wahidi in kun tashi da jiya kada ku shiga ta kofa daya saboda ka gan su kamar su daya ko kaya aka sa in yi suna jan hankalin mutane ballan sai ka ba daya duka kamar su daya su goma saboda haka nan da nan sai ya ce da su to in kun tashi shiga kar ku shiga ta kofa daya wasu malamai suka ce ya faɗa musu wannan ne saboda masu kambun baka da ido wasu kuma suka ce a ya faɗa ne domin in sun tashi gida wato ta kofa daban daban wata kila har yanzu yana sa ran a garin gida ta kofa daban daban ko za su ga Yusuf wannan fatan ne da shi to la ta dukulu min babin wani ne kar ku ga ta kofa ɗaya kar ku shiga ta kofa ɗaya wani kulu min abuwabi mutafarrika ku shiga ta kofofi daban daban wa ma ubni ankum min Allah ne ce ku sani cewa ni da cewa wannan riko da sababin da kake muku a yi ba zai wadatar da ni komai a gurin ku ba zai wadatar da ku komai a gurin Allah ba dangane da abin da Allah ya yi ya rinjata a kan irin hukumu illa lillah hukunci yana gurin Allah alaihi tawakkaltu ni da jina dogara wa ma ubni ankum min Allah shay'an ba wani abu da zai wadatar da ni gaban ku a gurin Allah madaukakin sarki in la hukmu illa lillah hukunci na gurin Allah madaukakin sarki alaihi tawakkaltu din da na sallama ku gaba ɗaya da shi na dogara wa alaihi falyatawakkalu almu'minu mutawakkilu kuma da shi ne duk waɗanda suke masu dogaro suke dogara wannan ayat tana ƙara tabbatar da cewa lallai akwai kambun baka kamar yadda hadisi ya tabbatar annabi ya ce al'ainu haqqun kan bun baka gaskiya ne shi kan bun baka wani irin dafi da yake mutuwa daga ido ko baki kamar yadda muka ji a amurin yomi a statistikan baya da yawa cewa da yawa masu ji wasu ba su ma sani ba daban mai da daban kan bun baka daban shi ne kan bun baka idan ya ga abu bai yi addu'a ba ya burge shi wani zai ne daga idansa ko baki yake fita yanzu idan kai sabuwar waya ne kan bun baka ya gani ya tsara mata ido in dai bai yi addu'a ba kai ma ba kai mata addu'a ba sabon abu ba sai da sai ka ji jira wallahi nan da nan sabo yana gani ya burge in mota ce sai kai gobara ko ta ya tafi masu kan bun baka aka ce da wannan ko in gida ne ya je gani yana da wannan bai yi addu'a ba kai ba ba kai ba sai kawai wata matsala ta samu dai yi kan ban baka yanzu yaro ne zai zo wucewa in ya buge ni zai wantsala zai wantsala su san mu kan ban baka gaskiya ne haka na na ɗiga ba wani da ido zai kalla abu wani kuma da baki zai magana hadisin da muka kawo hadisin muwaɗa hadisin rabi'a abin azab da shi da sahal kaga sahal da ya zo yana wanka kawai rabi'a ya hango fata da ya gani yake da wannan Allah ya bani kan fata yana gura man wannan ya rika wata kara zazzabin ka waje mu aka ji aka yi annabi alaihi salatu wasalam yace annabi da zuwa kallai yake ce me ba ne ya ka wannan zazzabi ya ka jiki kamar wuta sai aka ce kawai mun ji wani ya ce bar wanka yake wani yake fatar ta ne kyau sai annabi yake aje a kira shi aka kira wani yace me yasa dan uwan ku yake so ko mutum yake so kashe dan uwan sa yace ya rasulullahi na ba abin da nake to ne ba ta ta ne kyau ce annabi yake cewa ya Allah ne kudu ba azukun ba azan me yasa an kuwan ku sai ke ce so kashe sai yace wallahi ba abin da nake cewa ne kawai mata da ne kyau ce annabi ya Allah barakta me yasa baka ce ki barkan Allah ba shi ne abin da iyayen mu in kaga abu ka tanka ji ce ki barkan Allah suna rike da ran kai da amana yaran naki akwai da ran ce ki barkan Allah shine tabarakallah ke in ma kai baka faɗa ba sun yi maganin wannan kambun baka bayan wannan kuma shine a'udhu kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin to shi ne in kai wa ɗanka kafin abu to bai iya ba ka to ba mara wani zuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma sai ka goga ba to ko wani ya gani ya san kaga amma yaron nan kaza ba abin da zai faru an bai da kyau ko kai ma kuma idan kai ba abin da zai same ka domin ka ne mutane da wannan maganin kan mun baka kenan ko na ido da yawa mutane wasu suna da ciwon sani ba to idan mutum kana da shi ko ba ka da shi da abin da ka gani ka ci kai ma sai Allah tabarakallah yayi wannan shine maganin sa to kan mun baka da rai da daban mai ta kuma daban ita mai ta za ta yanzu a ajiye kankana a can kana a nan kawai ka ga mutum yana fitar da kwallaye wannan ma yi ba bai kan mun baka bane ku bai da rage ko eh shi ne wanda za ka ake garin da muna yara suna yawo da bulala suna wayannan ma yi ne an bai da rage ko wannan mai ta ce ya ake ita wannan zaki amma wannan ita baiwa ce mai wahalar ta ne mai wahalar ta ne domin malam mai mamar kurkuri ya kawo labarin sa bin abi waqas da wata mata ta ga gefen jikin ta ta yaba sai da ya dawo gida da ya rike sai da aka kirawo ta to shi ma wannan da annabi yace to da ina a kawo ruwa aka kawo ruwa yace ne alwala a cikin kwano yayi gefen jikin sa gefen rigar sa aka goga aka dan dora aka fita da shi aka ce zai koma ya dawo ana zuwa ana yayyabawa misali kawai da ya miki shi ne aibun nabawi kenan abin da ake ko ɗaya daga cikin magungunan da ake an samu wannan mai kamfin ido ko na baka ya tabbatar in bai yi wannan addu'ar ba su wanda aka yi wasi ba shi ma da yi wato alwala ake yi ruwan alwala ka alwala a yi ba wa mutum imam al-asma'i shi ma ai wata rana ta ga shi ma da bin lokaci kamar da malamai suke kawo shi ba malama a shi ba ne ba ne al-malamin lubba wa larabci ne shi ma wata rana an kawo wani nono mai daɗi sai wani ne yake cewa dole ne kan baka a gurin da yake cewa shanu ne a gurin da yawa aka dako mu sai wani ne kan baka ya yi ya ji daji yake wannan wata tsari ya ce a nan ne wannan dole haka sai aka yi nuna ba saboda an sani sai aka nuna wata aka ji nuna wannan ne mai nuna sai aka nuna wata da wannan da aka nuna da wanda ba nuna ba din suka faɗi suka mutu aka ce to kaga shi ba da mun luga da ba da wannan an addini ne zai nuna wa iyalita yanzu ga shi gaba ɗaya ta ya jaza mu dusubi da wanda aka nuna da wanda ba ita ba duk suka faɗi suka mutu to ma dukan bun maka suna da wannan dafa suna da kuma da ainihin hakku an gane ko annabi yace da wani da wani abu da zai riga yi kaddara da sabaka kula ainu da kan mun baka ya riga yi saboda haka gaskiya ne akwai abin da yake daidai ka koya ka koya wa yayanka wannan shi ne daidai kawai domin ka ga ba za a daina fita ba za mu daina fita ne saboda kai ba za a daina fita ba saboda shi ba kuma ba zai daina fita saboda kowa ba maganin da shi ne a bakoni addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam idan mutum yana yin da addu'o'in annabi da safe da yamma kuma wa'annan abubuwan a koya wa yara a koyi na gambun baka a koyi na ganin murtala duk su koyi wa'annan abubuwan yana da muhimmanci matuƙa da wani lokacin wasu mutanen da ke wa yara ba shi ba sani ba to wani shi ne wannan ga ta abin da annabi ya yaqub ya gaya musu la tadkhulu min babi wahid kuma wai wai ya gado da dina kafaru la yuzi kulaka bi amsalin shi ne wannan ayi lamma sami'u dhikra wa iya kadu alladhina kafaru la yuzi kulaka bi amsalin shi ba kan bun baka da idanu kan bun ido to la tadkhulu min babi wahid yace kar ku ga kofa daya wani kulu min abuwa din mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wa ma ughni ankum min Allah min shay ba zan wadatar muku da komai ba zan wadatar muku da komai a gurin Allah madaukakin sarki ba na dangane da abin da Allah ya riya ya tsare ku kawai wannan al'aqibu bi sabab za ku yi riko da sabab mutum baya yin riko da sabab ya koma ya ce ya dogara ga Allah a idan ka zo biyu ka tara ana ta sajar ta kalma ta bi ta kalma ka sa alida sai ka ce ka dogara ga Allah ka shigo da shi ne ne an bayan da aljohu ka je guri ko ana sata ko baya kulle abin hawanka sai nan kuma ka bawa Allah inda masu gadi bayan ka ba su naira ɗari za a ba su ran taso ba ta ajiya kuma ka bawa Allah haka ake yi shi ne al'akabu da sabab ba za ka yi kowa yana ba da ajiya ba ka kai can gefe ka ce kai Allah ka ba wa ajiya ba haka abinda annaba ne da zai kula ne ga wani sahabi ke ya zo ya zauna yace abu ha wannan aka bawa ka bawa yace da ba Allah ajiya yace je ka daure ki sai ka ce ka bawa Allah ajiya ya yi na wa tawakkal yace saurare shi tukunna sannan ka dogara da Allah wannan shi ne ka'ida da abinda za a yi na kiyayewa kai sannan ka roki Allah to shi ne Allah ya ce inna al-hukmu illa lillah ai ba wani hukunci in ba gurin Allah ba alai tawakkaltu da kina dogara wa alai fa ne tawakkal mutawakkil kuma da shi ne masu dogaro suke komawa suke dogaro da shi Allah ya ce ولما لقوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم yayin da suka shiga ta inda mahaifinsu ya umarce su shiga din ma kana yuni anhu min Allah min shay wannan abun ba zai wadatar mutu wato da komai a gurin Allah madaukakin sarki ba illa hajatan in ba wata bukata ba an gane ku wata irin bukata ce shine abin da na faɗa da su malamai suka ce wato ainu kan bambata yake kawarwa yake so wato ya kawo ya tafi daga kan ƴaƴansa wasu kuma suka ce a'a wannan tunanin nasa na ganin annabi Yusuf shine illa hajatan shi ne wata bukata kawai shi nafsi Yaquba an gane wajen annabi Yaqub ya koye ta a cikin zuciyarsa kaza hadi ya riga ya zartar da ita na cewa yana sa ran za a ga dan sa wa innahu la yu'ilmu lima 'allamnahu amma ku sani shi ba annabi Yusuf annabi Yaqub ma abokin ilimi ne dangane da ilimin da muka sanadi imamu katada da imamu sauri suka ce la zu amali bi anji abin da ake nufi da wannan shi ma abokin aiki da ilimin mulkin kamar da ibnu jarir ya ce cewa shi kuma la zu ilmu li ta'limi la iyahu ma abokin ilimi ne dangane da abin da muka koye ce walakin na aksara nasi la ya'lamu shi ne mafiya yawan mutane ba san haka ba sai Allah ya ce ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
بعد الخبير تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين. Allah yana ba da labari dangane da Annabi Yusuf lokacin da ‘yan uwansa suka ƙara dawowa suka shigo a tare da su karo da biyu kuma da ɗan uwansa Annabi wato Bunyamin shekini wannan da uwa ɗin uba ɗaya ba da kana hun dara karamati wa manzilin da ya faɗi wannan karan kuma da suka zo biyu shigar da su ciki kakan farko a inda ake karɓar kowa ya san su domin bai san zai san su ba amma karo na biyu da suka dawo biyu shigar da su inda yake ajiye manyan baki sai shigar da su nan to shi ne malin cewa ba da alayhi mutila wal insaf wal ihsan a nan lokacin ne mu'amalar da yi musu mu'amala ce ta wato ta yan uwa kai kana gani ka sa akwai wata alaka ko da duk da su ba su gane ba wata lali a kuma ba Allah awu ala sha'ani to a nan lokacin ne tun da ka mu da yamin ya ku kowa kankanta a an zo da shi kuma yanzu a matsayin bako sai ya irin abin nan kuma duk wanda yake babban mutum za ka ga yana janyo yara a jikinsa to shi janyo ne a wannan janyo ne da ya yi jikin a lokacin ya jefa masa sakon da yake so ya jefa kamar yadda zamu ji yanzu walan ma da kalu ala yusufa awa ilayhi akawu yayin da suka shiga gurin annabi yusuf bai janyo dan uwar ka kusa ne kana da yake ji inni ana akuka sai ya rada mu wuce ni dan uwan ka sai ya gaya ba fala tabta izi ma kanu ya'malu karka da dangane da abin da kaga za su suke aikatawa ba ruwan ka ka gani duk abin da za su kai duru da wasu masu duru din ne saboda haka yake duk abin da za su kai duru sai Allah ya ce فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ما لا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ba da yake lamma da hadahum wa ammala lahum wato yayin da aka tanadan musu abu abubuwan ab- abincinsu da suka auna aka tsora musu akan wato ababen hawan amara babu fitiyanihi an yaza asbiqaya sai annabi Yusuf ya umarci wani daga cikin yaran su cewa ya ɗauki kwanan aurensa ya saka wani ya ila ummu fidda wani kwano ne wanda ya da azurfa aka yi yi kawai da asali haka yi mabiya yawan malamai suka faɗa wasu kuma ka ja ni da hadin ta ne shi rabu biyu na gwanni da annabi yi da yake gwani domin su ba haramta musu da a cikin abin da yake gwal ko a amma ko azurfa ba wai biyu da lati da ni bila ajiyar ta sannan kuma saboda wato saboda yadda abinci ya yi daraja a wani lokacin da shi annabi yusuf da yake auna wa mutane wa za a haɗu mata a dunyanin yin haifu da haifar ahad aka zaɓi fuska wato ido aka zira a cikin buhun dunyanin shi ya ba da umarni ke ku zira mana saboda haka bayan an yi wannan sun tashi sun da shi balan ma da hada hubbi da hadi yayin da aka tanade su aka yi musu tanadin abinci cikin su da bangaren su ya ala ce kaya da bira da yakin sai ba da umarnin a ɗauki kwanan awon a sa a cikin buhun ɗan uwansa bunyani ne bayan sun biyu sun tafi sun ma gari sun fita da gari ne a nan yusuf ya jari kawai wani mai jere ne su sun ma azana ba ajin tun daga ne zai rika kwalla musu kira yana ayyatu har ayyuru ya ku wayar nan matafiya ya ku taron matafiya innakum la sarikun ko tsaya an ce a dawo da bako ya ja ruwa ya ja kwai saboda haka ku barayi ne innakum la sarikun ku tsaya a kai kun yi wa sarki sata ta ku an yi wa sarki sata ai ba tafiya saboda haka kalu sai suka ce gaba ɗayan su wa akbalu alayhi suka biyo suna kallon masu jela suna cewa ma za ta tsino ne da kuke nema saboda ka san idan mutum ya san bai yi laifi ba kai tsaye da karfin da zai biyo ba ba jirgi da ta tare da su ba wani alamar cewa sun yi laifi domin ba sun yi ba da ba shi kansa annabi Yusuf sauran kansu da suka fito ba san da ba da wanda ba cikin irin nan da annabi Yusuf ya ba wa umarni cewa ka jira a cikin burinsa kuma kar ka jira kowa saboda haka suka ce da su ma za ta tsino ne da kuke nema kanu sai suka ce na idu suwa al-maliki muna neman kwanan awon wato prime minister na sarki ake nema wani man da a yi himlu ne kuma duk wanda ya zo da shi ya kawo wanda ya dauka mu ne masa alƙawarin za a cika za a ba shi mangala guda ladan kawo ɓarawo za a ba shi mangala guda da abu wa ana bihi da in kuma ni zan tsayawa in ji wannan mai jira yace duk wanda ya kamo wanda ya zata a cikin ku ne aka yi zata nan ko shakka babu amma duk wanda ya fito da wanda ya yi za a ba shi bangala guda kyauta shi ne wa'ada da yi zaɓe shi ne ma da yake gaya mana a nasi Allah yake قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ba mu je suka ce tallahi baran ce da Allah laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardh kun san cewa ba mu zo mu dan mu yi barna a ban kasa ba domin ta ta barna ce a ban kasa wa ma kunna zalimin da suke kuma mu ba barayi bane sai a tarihin gidan mu ma ba ta ta suna gaya musu wannan kanu قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في ربه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأنفسهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه من دين إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم an sai da mu kyale kan ne suka gama karatun ka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa rasukin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka karbi ibadan mu ta azumi Allah ka sa mu na cikin waɗanda ake yantawa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka yan uwan mu da suke shabbi da zamfara da sakkwato da katsina Allah ka kawo musu ɗauki Allah madaukakin sarki ka kula da su dan uwa umma musulmi na duniya kuma da wannan matsaloli da suke tasowa Allah madaukakin sarki kan maganta mu kafiran duniya da yahudawa da amerika Allah su san mana magani Allah madaukakin sarki kada ka kwantar musu da hankali a duk inda suke muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka zaunar da kasashen musulmi lafiya Allah ka haɗa kan musulmi a duniya muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani amfani muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da kofin sa madaukaka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka zaunar da jihar mu lafiya shugabannin mu Allah ka shirye Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatan waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman aiki da sana'a da admission Allah ka ba su suna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ya ƙara rufa mana a cikin duniya da lahira Allahumma aminna fi awqanina wa aslih ummatana wa la tuwurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين.